ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين نقو عشرين قوة جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wata ta daidai da ashirin da biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi ne albarka majalisin mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatul hizbiya na babban malami abul hasan ashabili inda kuma muke bin sharhin wannan littafi wato wanda babban malaminmu Profesa Muhammad Mansur Hafizahullah ta'ala ya wallafa mai suna Fatuhu Rabbil Bariya wannan kuma shine darasi na 77 a cikin wannan littafi muna nan dai a cikin littafin zaka inda mun tattauna game da me ake cirewa zakka menene ba a cire masa zakka bayan nan mun ji dalilai tunda an samu mazahib har guda hudu game da matsalar abubuwan da ake fitar musu da zakka da kuma waɗanda ba a fitar musu da zakka malamai suna da mazhaba har guda hudu akan wannan sannan kowane mazhabi mun tattauna game da abin da ya yi hujja da shi ya dogara da shi wajen ra'ayin da ya tafi a kai na abubuwan da ake karɓar zaka a kansu bayan mun gama wannan tattaunawar sai kuma muka shiga tattaunawa game da zakar amfanin gona wanda shi kuma sai ya kai nawa wusuki nawa ake fitarwa da zakka wusukin nan yana daidai da mai duk mun yi bayani daki-daki sannan me ake cirewa idan abin da mutum ya noma ya kai nisabi sannan kuma a yaushe ake cire wannan zakadin shi ma duk mun tattauna a kai yau za mu tashi ne akan matsadiru zakatin haq wato gwargwadon abin fitarwa a zakar wato noma amfanin gona قال المؤلف رحمه الله maƙadiru zakatil har wato abinda ake cirewa na zakka gwargwadon abinda ake cirewa na zakkar amfanin gona alal musalli wal mukhraj min zakatil hartil ushru abinda ake cirewa na zakkar amfanin gona shine ɗaya bisa goma fi masu kiya min gairi mashakkatin game da amfanin gonar da aka shayar da shi ba tare da wahala ba kama isama kaman amfanin gonar da ruwan sama ne ya dinga bashi ruwa ya dinga shayar da shi har ya kai lokacin girbi to kaga wannan shi wanda ya shuka din bai yi wahala ba wajen bar ruwan ainihin wannan amfanin gonar don haka zai kasa wannan amfanin gonar in ya kai wusuki biyar kwano 300 kamar yadda muka karanta to sai kuma ya bada wato ɗaya bisa goma kaga shine misatin da ya wuce muka ce kwano talatin ko wane tsula ushiri sannan zai bada rabin ushiri fi ma su iya bi alatin wato a amfanin gonar da aka shayar da shi bi alatin wato da wata ala na'ura kaddawalib kamar addawalib addawalib al'alatul lati tudiru haddaba li yuska biha wato duk wani abu da dabba ce take sarrafa wannan wato za ga in ka in ka in ka duba lokacin da ake bayi da dabbobi ake ban ruwa da dabbobi za ka ga akwai irin wannan wani abu wata na'ura ce ita take jawo ruwa daga rijiyar amma sa ko wani sa shine ke jawo ainihin wato ake kada shi ya jawo wannan ainihin wato ko guga ko wani abu mai kama da haka ma'ana dai shine amfanin gonar da sai da aka sha wahala wajen yi masa ban ruwa to wannan amfanin gonar in ya kai wusuki biyar kwano ɗari uku to za a bayar da rabin kushiri kwano goma sha biyar kenan maimakon a can an bada kwano talatin idan an noma abin da ya kai ainihin wato kwano ɗari uku to nan kuma in an noma kwano ɗari uku tun da noman rani ne ko kuma ban ruwa aka yi shi kuma sai a bada kwano goma sha biyar yaxtalifu alqadru wajibu yaxtalifu wajib fi zakati az-zuru'i was-thimar gwargwadon abin da yake na wajibi a zakar azzuro amfanin gona wasimar da yayan itatuwa to yakan saba yakan bambanta bi ikhtilafi turkin sakai ta hanyar bambancin hanyoyin barruwa din arrayi shine bayi wato barruwa ya danganta wace irin hanya aka bi wajen barruwan wannan amfanin gona ko yayan itatuwan wannan shi ke bayuwa zuwa ga adadin abin da za a bayar na zakka amma su iya bidon isti'malil alat wato duk amfanin gonar da aka sha da shi ruwa ba tare da yin amfani da wata na'ura ba minas sawaki daga na'urorin da ake bar ruwa da su awul makina wato ko kuma mashin wato babu wani wani mashin wanda da shi ake zuƙo ruwan kila akwai nesa ko tiyo wanda shi kuma za a ga in ka shiga gonakin da ake noman rani da za a gani kowa yakan yi kokari ya tona rijiya yanzu ma wasu za a ga suna yin bohol a zamanance in kuma mutum ba shi da karfin yin bohol za a yi masa rijiya irin ta gargajiya zai samu irin wannan mashin din wanda shi kuma zai dinga zira ainihin wato wata mesa cikin rijiyar ita kuma mashin din zai dinga zuƙo ruwan shi kuma yana bawa ainihin wato amfanin gonarsa abin nan wannan su ake kira makiniya an fahimta ko almakiyanat almakiyanat shine kaman mashin yukhraj minhu al-ushr to dukkan amfanin gonar da aka sha da shi ba tare da an sha wannan wahalar ba to ana fitar da ushr ɗaya bisa goma wa ma su iya bi isti'mal ala abinda kuma aka shayar da shi ta hanyar amfani da ala wato wata na'ura au bima'in mushtara ko kuma ruwan siyansa aka dinga yi ina fata gane kamar wanda suke da channel channel din nan kaga mutum ya za ka a sako maka a gonarka gurgudan abin da kake bukata kila ko duk sati ko duk wata ko wani abu mai kama da haka amma dai kai ka san cewa ba ruwan sama aka yi amfanin gonar ka kai ba iyan ruwan kake yi ana bawa amfanin gonar to kaga wannan shi ma duka wahala fa fihi nisful ushri to shi kuma a cikin irin wannan za a ba da zakar rabin ushri shine ɗaya bisa ashirin dalilu ala haza dalili akan idan amfanin gonarka ka sha da shi ba wahala ɗaya bisa goma in ka sha wahala ɗaya bisa ashirin hadithu bin umar radiyallahu an wato shine akwai hadithan abdullahi dan umar radiyallahu anhuma anna nabi sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi ma saqati samau wal uyun cikin amfanin gonar da sama wato ruwan sama ya shayar wal uyun da idanun ruwa auka na asariyan ko kuma ta hanyar danshi na gurin wanda kila gurin maruwaci ne ko kuma gurin fadama ce yakan ko da babu ruwa yakan ajiye ruwa gurin da haka in abin da ka shuka ba wani wahala da kai na ban ruwan kuma ba ruwan sama ake ba amma danshin gurin sai zamto jijiyar amfanin naka ta dinga amfana tana sha daga danshin wannan gurin shine asariyan in ka koma can kasa ya ce al'asara ba yusibuhu ma'ul matar aw ma'ul nahar bi ghairi sakain shine amfanin gonar da ruwan sama ya shayar aw ma'ul nahar ko kuma ruwan ainihin wato a korama bi ghairi sakain ba tare da ban ruwa ba to wannan za a bada al'ushuru wato ɗaya bisa goma wa fi ma suqiya bin nadhi amma amfanin gonar da aka sha da shi bin nadhi ta hanyar ban ruwa nisful ushri shi kuma za a bayar da rabin ushri wannan hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 1483 hadisi na biyu shine hadisu Jabirin radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi ma saqatil anharu wal gaim abinda koramu suka shayar wal gaimu da girgije wato ruwan sama al ushuru to wannan amfanin gona in an girbe shi in ya kai adadin nisabi to za a bada ushiri ɗaya bisa goma wa fi ma safa ko sukiya bisaniya amma amfanin gonar da aka shayar da shi bisaniya da na'ura ita ake kira saniya na'ura ita ma na'urar larabci ne amma dai na'ura ake ce ko kuma da hausa sai mu ce na'ura an gane ko eh asaniya na'ura to abin da aka shayar da shi da wata na'ura nisful ushur shi kuma za a bada rabin ushiri ɗaya bisa ashirin wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi hadisi na ɗari tara da tamanin da ɗaya fa in suqiyatil ardu nisful waqati bi kulfatin idan gonar gonarka sai aka shayar da ita ruwa rabin lokacin da amfanin zai yi ya kai bi kulfatin wahala a kai wa nisfuha rabin kuma biduni kulba ba tare da an sha wahala ba misali sai ya zama to amfanin gonarka wato zai yi wata hudu kafin ya isa a girbe shi amma wata biyu na farko daga shuka shi ruwan sama aka dinga yi lokacin ya samu ya tari lokacin damuna da haka sai zaman to rabi ruwan sama ne damuna ba wata wahala Allah ya dinga sako ruwan amfanin ya sha ya rayu zuwa rabinsa sai kuma damuna ta janye sai kuma ka ci gaba da yin ban ruwa ragowar wata biyu sai ya zamto kaga rabi ruwan sama baka sha wahala ba rabi kuma da wahalarka kaga da wahalarka da kuma rabi ba wahalarka ba amfanin ya kai labari to yanzu in an samu wannan kaga 50-50 kenan to wannan fazzakatu salasatu arba wato shi kuma zakar shine sai a bada salasatu arba'in ba za a bada ushirin duka ba ushirin za a dauka sai a kasa shi gida hudu sai ka bada kashi uku shine salasatu arba an gane ko al-ushuru wato salasatu arba'il ushur ittifaqan wannan haduwan malamai malamai kansu ko ra'ayinsu ya hada kan haka haka an gane ko domin kaga rabi amfanin wato abin nan ka bayar wato kaga kenan za ka bada yawa rabi damuna ta bayar rabi kuma mai gona ne ya dinga ban ruwa a haka amfanin ya kai to shine mutum zai bayar da ainihin wato salasatu arba'in ushin wato ɗaya bisa wato uku bisa hudun ushin uku bisa hudun ushin kaga kenan ashirin da biyu da rabi ashirin da biyu da rabi maimakon ya bada kwano talatin inda na damuna ne maimakon ya bada kwano sha biyar in na rani ne to yanzu damuna wato damuna rabi rani rabi kaga ashirin da biyu da shine talatatu arba'in ushin an gane ko salasatu arba'il ushur shine ma'ana wannan ushirin da zaka bayar to shi ma sai ka kasa shi gida hudu misali ɗaya bisa ɗaya bisa goma aka ce zaka bayar inda damuna ne ko idan da rani ne kuma ɗaya bisa ashirin zaka bayar ai dai ɗayan ne dai ko inda damuna ne ɗaya bisa goma muka ce ɗaya bisa goma idan kwano ɗari uku ne shi ne kawo kwano na talatin idan kuma noman da rani ne rabin ushiri za ka bani shi ne kwano na kwano sha biyar to yanzu idan rabi na damuna rabi kuma rani to shi kuma sai ka ɗauki ɗaya bisa goma na ai goma za ka raba ne ko to sai ka ɗauki ɗaya bisa goma ita wannan ɗaya da sai ka raba ta gida hudu wannan ɗayan in ka raba hudu to sai ka ba da uku wato kaga uku cikin ushirin ko cikin ɗaya a cikin ushiri ko? Zai zamanto uku a cikin ushiri ɗaya bisa goma nan sai ka kasa shi gida hudu sai ka ba da kashi uku cikinsa kaga kenan za ka mai da kashi ɗaya cikin naka za ka rike kashi ɗaya- kashi tara da kuma rubu'i ɗaya ko ka raba shi gida goma ka ɗauki ɗaya ɗayan ka raba shi hudu ka ba da uku saura nawa a cikin ɗayan da ka raba hudu to sai ka dawo da wannan ɗayan sai ka haɗa ka- kana da tara da kuma rubu'i ko ya fito yanzu wa in sukiyat bi ahadihima akthara min al-akhar to idan kuma daya wato an shayar da wannan amfanin gonar da duka guda biyun amma daya ya fi daya yawa yanzu kamar damunar bana ai kaga da yawa an an an samu yankewa ta daga ƙarshe wasu wuraren za a ga ƙarshen ta bai kai ba to idan mutum ya zama to galibin amfanin gonarsa ya rayu ne da ruwan damuna amma ƙarshe kuma kafin amfanin ya ƙarasa sai damuna ta janye sai ya zama to mutum yana ta bayi ban ruwa ya ta yi amfanin ya ƙarasa yanzu a cikin ruwan nan guda biyu da wanda ya bayar da na damuna wanda ya biya na na damuna to shi ne abin da ake nufi idan ɗaya daga cikin guda biyun ya fi yawa to ya za a yi idan kuma misali ya zama to amfanin gonar tasa ruwan damunar da ya sha kaɗan ne mafi yawan ruwan da shi ya dinga ban ruwa yanzu kaga a nan kuma kaga ruwan da ya wato ban ruwan da ya ya fi ruwan damuna yawa to an samu ɗaya daga cikin su ya fi ɗaya yawa fa fal jumhur to mafi yawan malamai sun tafi ala atibarin aksar akan ala ayi la'akari da mafi yawa idan ruwan damuna ne ya fi yawa to zakkar damuna za ka yi kawai da haka ushiri za ka bayar ba wani dabaru kuma a nan an gane idan ruwan wato ban ruwa ne na rani shi ya fi ruwan damuna yawa to kawai za a ɗauka kamar kai kai ban ruwan amfanin gonarka a kai don haka rabin ushiri za ka bayar ɗaya bisa ashirin tabo wa ya kuta hukumul akal hukuncin mafi karancin shi ya faɗi ya saraya ba za a yi hukunci da mafi karancin sai a yi hukunci da al'azalabiya wanda ya fi yawa wakila wasu kuma malaman suka ce a yu'tabaru kullum min huma bi kasi kowanne za a yi la'akari da wato gwargwadon kasansa to kaga wannan mazhabin zai dan fi wahala an gane ko kowanne za a yi la'akari da wato kasansa na damunar da ya fi yawa sai a bada zakkar mafi yawa daga na damuna wanda ya zamanto na ranar ɗan kaɗan sai a bada zakka mafi karanci daga zakkar da mutum zai cire gaba ɗaya mafi karancin daga bangaren na da- na rani ne idan na ranin da ya fi yawa to sai zamto mafi yawan zakkar da zai cire a na ranin ne sannan zakkar na damunar ita kuma sai ta zama ita ce mafi karanci wasu malaman haka suka ce wani suka ce a ɗauki wancan wani suka ce wannan to ga matsala ta uku wa in juhilal miqdarul gani idan mutum ya kasa gane gwargwadon da ya fi yawa shin na damunan ne ya fi yawa ko na ranar ne ya fi yawa gaskiya shi ba zai iya sani ba to a nan yukhrajul ushr sai a fitar da ushrin ihtiyatan dan kewaye wa kuskure an gane ko ko zai mutum ya tsira ushrin sa shikenan li'annal asla saboda dama ai asalin zakkar amfanin gona wujubul ushri shine wajibinta shine a cire ushri sai ka koma asali wa inna ma yasqutu bi wujudil kulfa wannan ushirin yana taraya ne in an samu wahala dama wahala ce asali dama ushirin ake farawa amma an ka wahala shine aka ce to an rima rage da haka kaga asalin shine me ushiri to tunda ka kasa gane wanne ya fi yawa na damuna ne ko na rani cikin ban ruwan to kawai sai ka yi amfani da asali sai ka koma kawai sai ka bada ushiri ka koma cikin almuguni mujallabi na biyu shafi na ɗari shida da casa'in da tara za ka ga wannan bayani insha Allah. Faslus. Rabewa insha Allah fi bayani man tusrafu lahu zakatu. A cikin wannan fasalin kuma za ka ji bayanin waɗanda ake ba zakka. قال المصنف تدفع لأحد الأصناف الثمانية ana ba da zakka ga ɗaya daga cikin dangogin nan ko nau'o'in nan guda takwas ana ba da zakka ga ɗaya daga cikin nau'o'in mutanen nan guda takwas ko nau'o'in wuraren nan guda takwas almazkurina wa'anda aka ambace su fi qaulihi ta'ala cikin faɗin Allah ta'ala innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatun min faridatan min Allah wallahu azizun hakim Allah madaukakin sarki yace innama sadaqatu lil fuqara dukiyoyin zakka kawai an fahimta ko na alfukara dukiyoyin zakka kawai na fukara talakawa ne matalauta wal masakin da miskinai wal amilina alaiha da ma'aikata akan zakka din wal mu'allafati qulubuhum da wa'anda ake rarrashin zuciyarsu wa fir riqabi da kuma bayi wal garimina da waɗanda ake bi bashi wa fi sabilillahi da kuma wajen jihadin ɗaukaka addinin Allah wabin sabili da kuma matafiye faridatan min Allah wannan farilla ce daga Allah wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma mai hikima qauluhu subhanahu wa ta'ala ko qauluhu rahimahullah wato fadin mawallafin littafin Allah ya masa rahama to dufa'u li asnafil asna wato li ahadil asnafil thamani inda yake cewa ana bayar da zakka ne ga daya daga cikin nau'o'in nan guda takwas yani abin da yake nufi annahu la yajibu isti'abu hadhihi al-asnaf ath-thamaniyati kullaha ba wajibi bane in ka zo ba da zakka sai ka game dukkan waɗannan nau'o'in guda takwas fi daf'i zakati wajen ba da zakka misali ka zo ka fitar da zakka ba lalle bane sai ka a zakkar sai ka ware wa fukara sai ka ware wa masakin sai ka ware wa mu'allafati qulubuhum sai ka ware wa ainihin wato amilina alaiha sai ka ware wa arriqab sai ka ware wa garimin sai ka ware wa fi sabilillah sai ka ware kuma ta ibnu sabil ba wajibi bane ba wajibi bane wajen ba da zakka sai ka game waɗannan nau'o'in guda takwas wa hadha qawlu jumhurul ulama wannan wa hadha qawl jumhurul ulama wannan shine kuma ra'ayin jumhur na malamai mafi yawan malamai wannan shine ra'ayin su bal yajuzu dafu ila wahidin minhum ya halatta ka dunkula zakar gaba ɗaya ka ba ɗaya daga cikin waɗannan nau'o'in guda takwas yayi wa yada'uhu sadaqatu ma'a wujudil baqin kuma ya halatta yada'uhu sadaqa ka ba wa ɗaya daga cikin takwas ɗin nan ka bashi zakat duka ma'a wujudil baqin tare da cewa akwai ragowa sauran suna nan misali sai ka ba alfuqara kuma akwai sauran guda bakwai din duk zuma suna nan ya halatta ka ware ɗaya daga ciki ko alfuqara ko almasakin ko mu'allafati qulubi ka ba su zakat duka wal hujjatu ala zalika ma yali hujja akan cewa ya halatta cikin nau'o'in nan guda takwas ka bawa guda ɗaya yayi hujjar shine wato wannan hujjojin da zamu karanta na ɗaya kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fadin annabi sallallahu alaihi wasallam to ukhadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim annabi yace ana karbar zakka daga mawadatan mutane a kuma mayar da ita zuwa ga talakawan su wannan hadisin muttafaqun alaihi taqaddama kafiran mun karanta shi da yawa a baya wal fuqara kaga fuqara sinfun wahidun fuqara'u kaga nau'i ɗaya ne min asnafi ahli zakati samaniya daga nau'o'in ma'abota cin zakaɗin nan guda takwas kaga nau'i an bata ragowa kawai sai ce to ukhadhu min aghniyaihim ko faturaddu ala fuqaraihim wannan ita ce hujjar jumhur na farko na biyu annan nabi sallallahu alaihi wasallam kada a'ta afradan zakata annabi sallallahu alaihi wasallam kada a'ata afrada zakata ya bayar da zakka ga ɗaiɗaikun waɗannan nau'o'in ka hadisi kabisa kamar hadisin kabisa bin mukhari lamma tahammala hamalatan lokacin da ya dauki nauyin wani bashi ba shi ake bi ba kawai dan ya raba husuma ko ya raba rigima ya ga za a yi rigima sai shiga tsakiya ya ce to shi bashin ya dawo kan an gane ko to lokacin da ya ɗauki wannan hamala ya ɗauki nauyin bashin wa atan nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaluhu fi sadaqati yana roƙon annabi ya bashi daga cikin zakka dan ya je ya biya wancan bashin fa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakim to tashi ka tafi hatta ta ci na zakka sadaqatu ka jira har sai zakka ta zo wa na amura laka biha sai mai umarni a kawo maka an gane ko to kaga wannan shi ma daga cikin wato hujjar jumhur na cewa ana iya ba sinfi ɗaya daga cikin sinfofin nan guda takwas akwai wannan hadisin hadisi ne wanda imam muslim ya rawaito shi hadisi na dubu ɗaya da arba'in da hudu da kuma waninsa bakar takaddama lakin zahaba shafi'i rahimahullah sai dai shi imamu shafi'i rahimahullah wa jama'atun da wasu cikin malamai sun tafi ila annahu yajibu isti'abul asnati thamaniyati fil qasmi wai a wajen rabon zakka wajibi ne game waɗannan nau'o'in guda takwas haka ko dubu ashirin ka cire a zakka to ka ware fuka a ciki ka ware wa masakin a ciki ka ware wa ainihin mu'allafati qulubum ka ware wa amilin alaiha ka ware wa algarimin ka ware wa arriqa ko ibn sabil duk sai ka ware wannan shine ra'ayin imam shafi'i da wasu cikin malami wa qala abu thawr sai kuma mazhabi na uku akan wannan matsalar shi kuma imam abu thawr wa abu ubaid da abu ubaid su kuma waɗannan sai suka ce in a kharaja hal imam idan shugaba ne ya fitar da zakar tattara ta aka yi aka kai ta shugaba ne da kansa zai raban zakar to wajabat si'abul asnafi to wai wajibi ne game waɗannan nau'o'in nau'o'in guda takwas amma wa in a kharaja hal maliku amma in mamallakin mamallakin dukiyar ne shi da kansa zai cire zakar ya bayar jaza an ya ja'ala hafi sinfin wahid abu saur da abu bai suka ce ya halatta danka ta a sinfi ko nau'i ɗaya cikin nau'o'in nan guda takwas kaji shi kun ji shi kuma nasu fi kyau idan shugaba ne zai raba da kansa to shugaban nan ya ba wa alfakara sai ya game waɗannan sinfin guda takwas amma idan shi ne dukiyar ne da kansa ya cire zakar da kansa to ya halatta ya ba wa ɗaya daga cikin sinfin nan guda takwas ka koma cikin almajimo mujalladi na shida shafi na ɗari da tamanin da biyar da almaguni mujalladi na biyu shafi na ɗari shida da sittin da takwas wal amwal da kuma littafin da ake kira al amwal na abi ubaid shafi na ɗari shida da casa'in da biyu warrajihu to mun ji a kawal guda uku to malam sai ce rinjayayyen kauli ma'ana zancen da ya fi rinjaye alƙaulul awwal shine kaulin mutane wato malamai na farko jumhur kenan lisihati adillati ba don komai ba sai saboda ingancin dalilan da suka dogara da shi wa hadha tafsilu hadhihi al-asnaf malai ce to ga bayanin waɗannan nau'o'in mutane guda wato nau'o'in wayanda za a ba zakka guda takwas ga bayanin su nan dalla dalla ko daki daki qala al-musannif al-awwal na farko daga cikin wayanda ake ba zakka al-faqir akwai faqir to malam zai ta'arifin faqiri sai cewa huwa alladhi yamliku shay'al yasira shi faqiri shine wanda yake da ya mallaki abu dan kadan allazi la yakfihi li aishihi amma fa abin nan ba zai ishe shi rayuwa ba wa in kana yamliku nisaban wai koda wannan mutum yana mallakan nisabi la yaqumu bihi in dai wannan abin da ya mallaka nisabun ba zai ishe shi ba wala bi iyalihi ba zai ishi iyalansa ba fa inna lahu an ya'khudha zakata ya halatta ya karbi zakka na ba ta gani alaba shi duk shekara shi ma sai ya cire tunda na ga bai kai misali yanzu kudin sa bai fi miliyan biyu da miliyan biyu da nawa ne ma yin gida miliyan biyu da dari ina jin dubu talatin da wani abu dai kamar ko don tan faɗa kwanan baya ko na ka turo min amma na manta yanka amma dai miliyan biyu ne da yan wani abu da to na wancan na farkon ko da yake yana canza to to to kaga akalla dai miliyan miliyan miliyan biyu da wato takari wajen dubu ɗari takariban ko to sai zama mutum yana da wannan ba ya kai nisabi ba to kaga hatta fikihun zaka ko mutane ba su fahimce shi yana da naira miliyan biyu da dubu ɗari ka kai nisabi ya ko kaga shi ma shekara ce za ta zai cire zakarta ko amma manaji yake da ita manaji yake da ita mutum shi a miliyan biyun nan kullum yana da 'ya'ya sun fi goma sha yana da mata biyu ko uku misali a ita ake ɗan rora ana ɗan samo abinci a ciyar a samo kuɗin magani wani bai da lafiya a cikinta ake ɗan mutsukawa an ɗan rediyo a zo a kawo a biya kuɗin haya ko a biya kuɗin shagon kanti ko kuma a ciki ake rediyowa a biya wa yara kuɗin makaranta a ciki ake abin nan in ka kalli yanzu a rayuwar da muke ciki mutumin da yake da 'ya'ya goma sha mata biyu miliyan biyu ta ishe shi na'am to zai cire wannan zakar shi kuma mai kudin da ya bi shi kudi in ya cire kamar irin masu cire miliyoyin nan da yawa shi ma sai ya dubu wata miliyan biyar sai a haifo masa shi ya cire naira dubu ɗari- dubu ashirin da biyar ne aiko a dubu nawa ne a, nawa ne dubu hamsin ne da wani abu ko eh dubu hamsin da wani abu in ka raba miliyan biyu da wani abu eh, eh, aka raba ta arba'in kaga kusan dubu hamsin shi ya cire dubu hamsin da wani abu ya bawa ya bawa wanda zai ba shi kuma an ciro naira miliyan biyar an aiko masa ya halatta kar kai kuma ka ji ka dinga cewa ka gama su kuɗi dai kawai shi kenan sun koma fasin fasin a tsakanin su a'a shi wannan shi ma yana da abin da amma ba zai ishe shi ba to kaga a wannan tarihin na malam dan mai irin wancan nauyin a kansa ila kuma gyaci masa ma tana nan. mai irin wannan nauyin a kansa to a tarihin malam shi ma fakiri ne domin abin da yake da shi ba zai wadace shi ba da shi da iyalansa a shekara ko da ya mallaki nisabi shine malai kawo maka wannan yace ko da yana da nisabi ko da abin da kake gani yana dan jujjuyawa ya kai nisabi wannan abin in ka kalle shi kuma ka kalli nauyin da ke kansa to lalle kai da kanka zaka yi hukunci akan wannan abin da yake hannun da ke jujjuyawa ko da yake ya kai nisabi ba zai ishe shi ba da shi da iyalansa da waɗanda nauyinsa ke kansu ga nauyin su ke kansu to wannan shi ma ya halatta a bashi ko asani na biyu almiskin sai miskini wa huwa ahwaju min alfaqir shi kuma wato miskini ya ma fi bukata sama da fakiri wa huwa alladhi la shay'a lahu jumlatan shine wanda ba shi da ko kwandala fata babu kullum an fita sai an fita aje a samu abin da za a ci gobe ma sai an fita da haka da zarar an samu wani wani dalili ya sa bai fita ba ko doka daga gwamnati an ce gobe ka a fita to shi kuma ya shiga cikin wani yanayi domin kullum sai an fita aje a samu to wannan kaga shine al-miskin to sai ma yace wa yushtaratu fihi sharadi ne fihi akan shi miskini wa fil faqiri da kuma faqiri al-islam zama musulmi in za ka ba wa fakiri zakka to ka tabbatar musulmi ne sharadi ne in za ka ba miskini zakka to ka tabbatar wannan miskinin ga ga wato ga miskinanci kuma ga musulunci musulmi ne kuma miskini wal hurriya kuma sharadi na biyu ya zama da ko da fakiri ne ko da miskini ne to in ba da bane ka zama ba za ka ba shi zakka ba No. to amma wannan bai ci karo da wafin rikab ba ko kuma kila mana ya kawo wannan dan a ware alfakir da almiskin daban tun da shi alrikab an ware su suna ciki can in rukunin su mutum zai ba ya san su zai ba amma idan ba su zai ba ba to tun da shi abinan alfakir da kuma almiskin su zama musulmai ne kuma su zamanto suna da hurriya to sai malam zai shari'a akan wannan magana sai ce alfuqara wal masakin da fakirai da miskinai hum ahlul hajati sune ma'abota bukata fakiri yana da bukata miskini yana da bukata alladina la yajiduna ma yakfihim sune da wayanda suke da abin da ba zai wadace su suna da abin da ba zai ishe su ba wa hiya min al asma'i allati qala fiha al hafiz ibn al qayyim wato wayannan kalmomi guda biyu da alfakir da almiskin suna daga cikin sunayen da babban malami alhafiz ibn al-qayyim rahimahullah yayi bayani akan su yace kalmomi ne ko sunaye ne idza idza tafaqat iftaraqat idan suka hadu a wani lokaci sai su rabu wa idza wa idza taraqat ittafaqat in sun rabu kuma sai su hadu ma'ana sunaye ne wanda wani lokaci sai su haɗe sai su rabu in suka haɗu sai su rabu in suka rabu sai su haɗu na ba ta gani bi ma'ana abin da ake nufi annan yanda al'amarin yake idza udlika lafzul fuqara idan aka ce al-fuqara wa aka yi shuru bin firadin aka ambaci al-fuqara bin firadin su kadai aka yi shuru da kala fihimul masakin to miskinai ma sun shiga ciki yanzu da Allah cewa innamal fuqara'u kawai aka yi shuru sai aka ci gaba to al masakin sun shiga ciki ko innamal masakinu sai aka yi shuru to al fuqara sun shiga ciki wa kadhalika aka suhu haka ma aka san haka aka san haka shine in an ambaci al masakin aka yi shuru to al fuqara sun shiga ciki walakin idza jumi'a bainahuma sai dai in suka haɗu gaba ɗaya a lokaci ɗaya fi siyakin wahidin kuma a zubin magana guda kama fi ayati masarifin zakati kamar yadda suka zo a cikin ayar waɗanda za a ba zaka to anan tamayyaza kullu wahidin minhuma bi ma'anan to anan kowane ɗaya daga cikin su zai ci gashin kansa zai kaɗaita da wata ma'ana yumayyizuhu da za ta bambance shi an gairihi daga waninsa wa mithluha misalin irin waɗannan kalmomin albirru wa taqwa duk lokacin da aka ce albirru aka yi shiru to attaqwa tana ciki duk lokacin da aka ce attaqwa aka yi shiru albirru tana ciki amma idan suka zo a haɗe albirru da attaqwa to albirru ma'anarta daban attaqwa ma ma'anarta daban haka ma wal muslim wal mu'min in aka ce al muslim aka yi shiru to al mu'min yana ciki in aka ce almu'min akan shiru almuslim yana ciki amma duk lokacin da kaji sun zo a zubin zance daya an ambaci muslim an ambaci mu'min to almuslim ma'anarsa daban almu'min ma'anarsa daban Allah ya sa an gane to irin wannan ta albirru da attaqwa almuslim almu'min haka shi ma alfuqara'u da almasakin haka irin su haka suke ka koma cikin ar-risalatu tabukiyya na ibn al-qayyim din wanda aka buga da sunan zadul muhajir ila Allah a safa ta biyu wa qad ikhtalafa al-fuqaha amma ba manyan malamai sun yi sabani fi ayyihima ashaddu hajatan akan a cikin waɗannan nau'o'i guda biyu wai waye fi tsananin bukata shin fakiri ya fi miskini tsananin bukata ko miskini ne ya fi fakiri tsananin bukata ala salakati a kawali malamai sun yi zantuttuka guda uku game da wanne ya fi wani bukata alƙaunul awwal ƙauni na farko annal fakirin wasu malaman suka ce ina ai fakiri a shaddu hajjata minal miskin ai ya fi tsananin bukata fiye da miskini wa zai hada ai miskini mai ɗan dama-dama kenan ai fakiri al'amarin ai ya kai ya kai ainihin wato sun waura takuri ina fata an gane wa huwa qawlu shafi'iyya wal hanabila wannan ra'ayin shafi'iyya kenan da hanabila su a wajen su al faqiru ashaddu hajatan min al miskin to ko shafi'iyya da hanabila suna da dalili suka ce kware kuwa wastadallu bima yani sai suka yi hujja da abin da zaka ji na daya annallaha ta'ala suka ce ai ubangiji ta'ala ma qaddama zikrahum ya gabatar da ambatan su fakirai fil ayata a ayar da ayar rabon zakatin innamal fuqara'u ko wa zalika suka ce ai fara ambatan su da Allah yana ya dullu yana nuni ala annahum ahammu akan cewa su suka fi muhimmanci su yafi kamata a fi wato a fara da su kafin almasakin wa bi kaulihi ta'ala suka ce sannan kuma da fadin Allah ta'ala wa ammal wa ammas safinatu fa kana limasakina ya'maluna fil bahr amma kaga jirgin ruwan nan na wasu miskinai ne da suke aiki da shi fil bahari wato suke harkar sufuri da shi a cikin ruwa har mutane suna da jirgin ruwa kuma an ce musu miskinai ne kaji hujjar su imamu shafi'i da hanabila suka ce ai mutumin da gashi da jirgin ruwa suna harkar sufuri da shi amma an ce musu masakin wannan ya nuna cewa alfakiru a shaddu haja shi fakiri na waya ga jirgin ruwa shi kaji wancan yana da jirgin ruwa amma an ce miskini ba asbata lahum wasful maskana kaga Allah da kansa sai ya tabbatar musu da siffar almaskanati ma'a wato natsuwa ma'a kaunihim yamliku na sabiwa wato ya tabbatar musu da kalmar miskinanci shine maskara ya tabbatar musu da cewa su miskinai ne ma'a kaunihim tare da kasantuwar su yamliku na safina sun suna mallakar jirgin ruwa wa yahsiluna niwalan kuma suna samun lada ko kwadago shi abinda ake kira niwal shine ju'ulul ju'ulus safina wa ajruha wato abinda mutum ake bashi na na ainihin wato jirgin ruwa in yayi fito ko ya fitar ma da kaya ko ya fitar da kai kanka da mutane da sauransu wannan abin da ake basu na ladan sufurinsu shine ainihin ko ladan fito ɗinsu shine niwan bainama wasafa Musa alaihi salam a lokacin da kuma Ubangiji ta'ala ya sufanta annabi Musa alaihi salam bil faqir ya sufanta shi da fakiri a yaushe hina hina mashtaddat hajatuhu a yaushe Allah ya sufanta annabi Musa da fakiri lokacin da tsananin wato bukatar annabi Musa ta tsananta walam yajid ma yasuddu bihi ramkahu ya rasa abin da zai iya toshe yunwarsa da bukatarsa da shi lokacin da annabi Musa ya zamanto ba shi da abin da zai ci ga yunwa yana ji ba shi da abin da zai yi bukata da shi sai Allah ta'ala ya sufanta shi da alfaqir faqal ubangiji ta'ala ce rabbi annabi Musa ya ce ya ubangiji inni lima anzalta ko inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya ubangiji hakika ni mabukaci ne game da abin da zaka saukan min ko ka hore min shi na alheri lalle a bukace nake ya Allah fakiri ne ni game da duk alherin da ka saukan min zaka saukan min da shi a daidai wannan lokaci suratul qasas aya ta 24 wasta'anasu aidan suka sake nutsuwa har wa yau bilishtiqat ta hanyar kalmar wato ita kanta alfaqir din daga ina aka tsagota shine wa ma'ana wasta'ana su suka sake samun nutsuwa aidan har wa yau bilishtiqat ta hanyar kalmar alfaqir daga ina aka tsagota fa innal faqira lugatan domin alfaqiru lugatan a larabci fa'ilun wato ala wazn fa'il bi ma'ana maf'ul in ka koma wazanin a larabci duk da ta zo ala wazin fa'il amma tana da ma'anar maf'ul in baka gane wannan ba sai ma ne ce wa huwa shine man naza'at ba'du fi qari sulbihi asalin kalmar shine wanda wasu gaɓoɓin ƙashin bayansa suka zare an gane ko eh wa huwa shine man naza'at ba'du fi qari sulbi wasu daga cikin kasusuwan bayansa suka zare fan qaba zahruhu sai bayansa ya kare kaji asalin kalmar wal miskin suka ce shi ko al miskin min fa'il shi ma daga wazanin fa'il ne ai min sukun daga nutsuwa ne daga asukun ne wato nutsuwa mutum ba ko motsi baya iya yana tsaye guri guda wa man kasara sulbahu kaga wanda gadan bayansa ya kare ashaddu halan halin da yake ciki ya fi tsanani minas sakin sama da wanda yi shuru baya motsi eh an gane ko yi za su suke ganin alfaqiru ashaddu hajata min min al-miskin mun ji kauli na farko ko al-qawlu thani kaulin malamai na biyu suka ce kaulul hanafiya wal malikiya wannan shi kuma kaulin malikiya ne hanafiya ne da malikiya su kuma sai suka ce wa huwa kaulin su shi kuma sai suka ce annal miskina ina ai ba ma tare da wancan mazhabin na shafi'iyya da hanabila ai lalle miskini ashaddu hajatan min al-faqir ya fi tsananin bukata fiye da faƙi wa tajju su ma ba wai kawai faɗa suka yi saboda ka san in aka zo irin wannan hujja jari ne ba jari hujja da haka sai su ma suka ce wa tajju suka yi hujja bi amraini da al'amura guda biyu na farko suka ce annallaha ta'ala qala kaji alaran mu'mini duk cikin qur'ani yake ta koma ai ubangiji ta'ala yace aw miskinan za mataraba ko miskini za matara ba ma'abocin talauci wa huwa al-matruhu ala turab shine wanda aka yi wurgi da shi akan ƙasa wato a ƙasa da shiddati ju'ihi saboda tsananin yunwa shine wanda zaka zo gan shi ya ma faɗi kawai tsayuwar ma ta gagara saboda yunwa an gane ko ɗaya ke yanzu ka ce mutumin da sabida babu sabida ba abin da zai yi tasirifi ko ya ci abinci tsananin yunwa ya sa kawai ya yanke jiki ya faɗi ta ba ba babu mai tsananin bukata fiye da wannan dalilin su na biyu suka ce wa naqalu zalika aidan suka sake shiratowa har wa yau an ba'ad a'immatin lugha daga wasu cikin masana larabci minhum al-farra daga cikin su akwai al-farra wa ta'lab wa ibn qutayba su ma suka ɗauko maganganun masana lugha cewa al-miskinu ashaddu hajatan min al-faqir suka yi hujja da maganar farra da ta'lab da ibn kutaiba wayannan duk kuma masana larabci ne na uku suka ce wa min haythu lishtiqa in kuma muka koma ta inda aka tsago kalmar almiskin din qalu sai suka ce almiskinu shi almiskin ma'khuzun kalmar almiskin an dauko ta ne min sukun daga natsuwa faka annahu kai kaman dai shi wannan miskinin ajaza anil harakati saboda tsabar halin da yake ciki ko motsi baya iya yi yunwa ta kai galabaitar da shi ko motsi baya iya yi fala ya farahu kuma baya gushewa a wannan halin kuma ka same za ka ɗauka ya mutu ba saboda ko motsi baya yi ka ce mutumin da saboda tsananin bukata ko motsi baya yi wannan shine ya fi bukata fiye da ainihin wato wancan na farko kun ji su kuma nasu hujjojin alƙawlus salih Auni na uku, na kala hudda suki fi hashiyati, shi kuma malam adda suki ya ciro wannan magana wato ya sanya ta a cikin hashiya dinsa. Annal faƙira, shi a wajensa yake cewa da annal faƙira da faƙiri wal miskina da miskini sinfin wahidin abu ɗaya ne. Wa huwa man la yamliku quta amin duk wanda ba shi da abincin da zai ci tsawon shekara shi ma fakiri aka bata masu kudi su dinga ba mu zakka duk wanda baya mallakar abin da zai ci a shekara ba kuma wai irin abar iya cin hatsin nan bane akwai wanda kawai buhun shinkafa yake kawo ya aje zai iya siyan buhu goma sha biyu aji abar buhu ɗaya zai kawo ya ce ya kare sai kuma su wani ba wannan ba shi wannan ya kura maleji ya ma ya yi tanadi abincinsa baya kai masa shekara aw yamliku aqallu min qutil am ko kuma a huwa man la yamliku quta amihi ko shine wanda baya mallakar abincin sa na shekara sawa'un kana la yamliku shay'an duk ɗaya ne baya mallakar komai ne ma gaba ɗaya aw yamliku ko kuma a yana mallakar aƙallu min qutil am amma abin da yake mallaka ba zai kai shi shekara ba shi ma fakiri ka gan shi ka ce mai fakiri kai ga shi ka ce mai miskini ya amsa ba shi da abincin da zai ci a shekara eh ko kuma ba shi da ma shi kwata kwata kenan ina fata an gane wa hadha al malai ce wannan kaulin shi kuma la yukhalifu al-qawlayn al-mutaqaddimayn baya baya saba wa wayancan aqwal din guda biyu da suka gabata bal hasilu adunkule anna fil mas'alati qawlayn akan wannan mas'ala dai akwai zantuttukan malamai guda biyu warrajihu a cikin zantuttukan guda biyu wanda ya kurin jaye al-qawlul awwal qawlun farko da kuwwati dalili malai ce saboda karfin dalilin kaulin farko shi ne wanda suka ce alfakiru a shaddu hajjatan min min miskin wannan shi ne rajihin kauli a wajen malam wannan shi ne wanda ya rinjayar na da kana kauli na uku to ai cewa in ka duba kauli na uku duk yana komawa wani sarrafa shi yasa gaba ɗaya sai aka narke za ka ce kauli biyu ne an gane ko وكلاهما معتبران في الآية amma duk mu huta ma duk gaba ɗayan su kowanne an umarce shi a aya wa kilahuma duk da fakirin da miskinin mu'tabarani duk ana la'akari da su fil aya wajen ba da zakka a cikin aya da aka fayi wuta zal haja ai ita zakar ana ba mai bukata wa man huwa ashaddu minhu da kuma ma wanda yafi tsananin buku ya fi shi tsananin ya fi shi tsanani fil ihtiyaji wajen bukata min amwalin zakati daga dukiyar zakka da ana bashi da wanda bukatar tasa akwai bukata da kuma wanda yake bukatar tasa ta fi tsanani da ana basu daga cikin dukiyar zakka liyasuddu aramaqahum diddan su toshe yunwar su wa yaqdu hawaijahum kuma su biya bukatun su muwasatun wajibatun wannan wani rage radadi ne na wajibi aujaba Allahu azza wa jalla da Allah mai girma da buwaya ya wajabta fi amwalil aghniya ya cikin dukiyoyin mawadata su rage wa waɗannan nau'o'in mutanen a dinga rage musu radadi shine muwasa rage radadi ne ba wace aka yi za ka iya wadata mutum ba ne amma dai rage masa raɗaɗi yanzu wanda yake abincinsa na wata shida yake iya siya a shekara ba ya iya siyan abincin da ya wuce na wata shida sai ka ba shi zakar da ya siya na shekara a tsarin ka ka taimaka masa an gane ko wala ya juzu ya ba'uha amma fa ita zakar nan baya wajaba baya halatta bayar da ita li ganiyin ga mawadaci abadan har abada babu sanda zakka za ta halatta ga mai wadata li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam la hazza fi hali ganiyyin babu rabon mawadaci a cikin zakka ka koma cikin wato sunan abi daud hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da uku da kuma imamun nasa'i hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da casa'in da takwas kama la ta hillu kamar yadda kuma zakkar ba ta halatta liman huwa qadirun alal kasbi ga mutumin da yake da karfin sana'a gashi nan ka gan shi kuma jarin da Allah ya bashi na karfi yana da karfin da zai iya sana'a ya shiga ya fita ya fita da gudu ya hau ya sako yana da wannan karfin to shi ma baya halatta a bashi zakka bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadan annabi sallallahu alaihi wasallam la hazza fi hali ganiyyin babu rabo a cikin zakka ga mawadaci wala li qawiyin muqtafi ko kuma ga wanda yake karfa mai sana'a wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda yake Imam Abu Dawud ya rawaito shi hadisi na 1617 Imam An-Nasa'i hadisi mujallad na biyar shafi na 99 wa sahahu al-Albani wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fadan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da yake cewa la ta'innu sadaqatu zakka ba ta halatta ni ganiyin ga mai wadata wala ni zimin rakin tsawai ko kuma ga wanda yake mai kakkarfa mai madaidaiciyar halitta an fahimta ko wannan shi ma hadisi imamu tirmidhi ya rawaito shi hadisi na 647 imamu abu dawud hadisi na 1618 da kuma duba sahihul jami hadisi na 7251 wa hada mazhabu shafi'iyya wal hanabil amma ko wannan game da cewa ba a ba kaskarfa ko da fakiri ne ko da miskini ne in dai kaskarfa ne mai abin yi mai sana'a ba a ba shi zakka wannan kauli ne na shafi'iyya da hanabila lakin zahaba al hanafiyatu wal malikiyatu ila jawaz ibaihi ma dama faqiran aw miskina amma mazhabar hanafiyya da mazhabar malikiya suka ce ya halatta a ba wa kakkarfa mai sana'a ma damar fakiri ne ko miskini ne sai fakiri ne ko miskini ne kawai a bashi wa tajju bi ma fi qissatil hadith sai suka kafa hujja da abin da yazo a kissar hadisin al-mazkur wancan wanda aka ambata cewa babu zakka ga mai karfi mai sana'a min suka ce asalin hadisin anna rajulaini wasu wasu mutane ne guda biyu sa'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam min sadaqati suka ce ba su zakka faqallaba fihi ma faqallaba fihi ma basara annabi ya daga kai ya kalle su da kyau fara'ahu ma jaldaini sai ya gansu karfafa ne fa faqala sai ce in shi'tu ma a abaitukum in kuna so sai in baku wala hazza fiha amma babu rabo a cikin zakka li ghaniyin ga mai wadata wala li qawiyin muktasab ko muktasib ko kuma ga wanda yake karfa mai abin yi ko mai sana'a kalu sai suka ce fa innahu ajaza yada'ahuma kace ai ya halatta a basu wa qawluhu la hadda fiha fadin annabi da yace babu rabo fiha a cikin zakka ma'anahu ma'anar wannan magana ta annabi la haqqa wa la hadda lakuma fi su'al yace ba ku da haƙƙi kuma ba ku da rabon ku ku tambaya ku ci a ku in kawai kuna zaune a matsayin ku na karfafa masu sana'a wani ya dunkulo kuɗin zakka ya baka shikin amma kai kuma ka kashe zuciyarka ka koma baya ka dinga neman wani kana cikin lissafi ya kamata kai ta cewa a saka a cikin list ɗinsa ya baka zakka to wannan shine an ce kaka tambaya idan shi ya ga cewa kai ga ka kana da sana'a kana wanda ko kana kafinta ko kana abin nan kana aikin wahala ga kada karfinka amma fa ya san fakiri ne kai ko miskini sai sa ka cikin list din zakka ko yi kirgo zakka ya aiko ma da ita babu laifi da karba abinda hadisin yake magana shine a matsayinka na karfa majiyin karfi mai sana'a ka kauka ka ce a baka zakka mafhum ko ba cikin fatawul qadir mujalladi na biyu shafi na ashirin da takwas da kuma almaguni mujalladi na shida shafi na ɗari hudu da ashirin da uku da almajmu mujalladi na shida shafi na ɗari da casa'in da kuma almausu'a almausu'atul fikihiyya wato a mujalladi na ashirin da biyu shafi na ko mausu'a ta ashirin da biyu shafi na ashirin da uku kai shafi na ɗari uku da sha sha shida. Farrajihu Mala ya ce to zancen da ya fi rinjaye alƙaunul awwal wancan zancen na farko na cewa alkawiyul muktasib ba za a bashi zakka ba wallahu a'lam sai mu tashi nasibul faqir wal miskin min malin zakka inda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk